أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa yau muna sha shida an shigo daren sha bakwai ko ba haka ba ga watan Muharram hijira ta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shekara ta 1441 sabo shekara kenan wanda ya daidai da sha biyar ga watan tara miladiya haihuwa annabi isa ɗan maryam alaihimassalam shekara ta dubu biyu da goma sha tara wannan shi ne darasinmu na farko a wannan shekara ko ba haka ba tun bayan watan ramadan ko tun cikin watan ramadan da muka tsaye da darasi don haka muna cikin suratul an'am mun tsaya ne akan aya ta ɗari da talatin da biyar zuwa aya ta ɗari da talatin da shida a shafi na ɗari da da arba'in biyar a cikin suratul an'am don haka muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ayyukan da duk za mu gabatar bisa wannan doron ƙasa kuma Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarko kuma Allah ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomanmu da mu da ku gaba ɗaya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون تو وانا آية wato ci gaba ne da bayani akan irin ababen da mushrikai suke aikatawa na banna da ta'addanci ina fatan ana fahimta ta domin sura tana bayani ne wato babban abin zunzurutun abin da wannan sura take bayani kan shi tabbatar da tauhidi da kore shirka tana ɗaya daga cikin asurul makiya dama yana shine mafi gharad an gane ko abin da surori makiya suka fi karantarwa ita ce aqida tsantsa an faɗi abubuwa da dama waɗanda duk su dace ba qul inni nuhitu an a'budu alladhina tad'una min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به duk dai aka ci gaba da bayanin da abubuwan da suke faɗa wa ma qadarullaha haqqa qadri id qalu ma anzala Allahu ala basharin min shay ko ba haka ba ta'addancin da suke yi to sai aya ta ci gaba da bayanin waɗannan abubuwan da suka gabata Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ja'alu lillahi mimma zara'a min al-harfi wal an'ami nasiba wa ja'alu lillahi sun sanya ma Allah subhanahu wa ta'ala mimma zara'a na daga abin da Allah ya halitta min alharf na tsiro ko abin da ke fitowa daga ƙasa wal an'am da kuma dabbobi nasiban sai ya zamanto wato rabo wanda suka sanya ma Allah shina daga cikin abin da muke jan hankalin masu ƙoƙarin kutsa ma ilimi na addini da da'awa cewa sai ka san larabci da kyau sannan za ka iya yin bayanin nassoshi ko ka fahimci inda suka dusa. Kalima ta ja'ala tana daga cikin abin da ake kira al-mushtarak za ta iya ɗaukan ma'anoni daban-daban daban-daban to a nan wanne ne ake nufi. Ja'alu mun san danna an ce sun sanya duk da yake wawun nan da yawa daga cikin malaman tafsiri suna ganin mazaje ake nufi mata ba su da hannu cikin wannan abin da aka aikata ina fatan kun fahimta to amma kalima ta ja'ala a cikin ilimin nahawu wani lokaci tana buƙatar maf'uli guda biyu wani lokaci tana buƙatar maf'uli guda amma kuma ma'anonin da suke ɗauka kuma suna da yawa bari mu taɓo ɗinsu daga cikinsu kalima ta ja'ala malaman tafsiri wani lokaci suka suka ce tana nufin sanya ma abu suna allazina ja'alul qur'ana 'idid dai daga cikin tafsirin da malamai suka suka ce sun sanya alqur'ani wato sun sanya ma alqur'ani suna 'idid tatsuniya dai daga cikin sunan da suka yi ma alqur'ani wadansu kuma suka ce sihiri wata rana in Allah ya kai mu wannan wurin bayani zai zo wa ja'alul mala'ikata allazina hum 'ibadur rahmani inasa wasu malaman tafsiri suka ce sun sanya ma mala'iku suna mata domin Allah ce innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al mala'ikata tasmiyatal unsa yana da kyau mu fahimci wannan to sannan kuma kalima ta ja'ala wani lokaci tana nufin khalaqa in ta yi ta'addi zuwa ga maf'uli guda alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur ay khalaqa adh-dhulumati ya halitti dufai wa nuru da haske ko ya samar da su sannan kalima ta ja'ala wani lokacin tana nufin a'a ba halitta ba tana nufin abu ya tashi daga wani hali ya kuma zuwa ga wani hali Allah yace allazi ja'ala lakumul arda firashan Allah shine ya sanya muku ƙasa an gane ko firashan ta zaman toshin fida da ba za ku iya rayuwa akan ta ba daga baya wal arda ba'da zalika dahaha nan ba ana nufin khalaqaha ba a'a bayan halitta sani aka maida ta ta zamanto mi ta zamanto firash sannan suka ce sanya wannan yana yiwa ya zamanto ko abinda muke gani ko abinda bamu gani aqlan wani lokaci da hankali ne aj'ala al-alihata ilahan wahida kaga ya mayar da abin bauta ya zamanto abu abu daya wannan hissan ne wato aqlan ne la hissan sannan suka ce wani lokaci tana zuwa daga ma'ana shine i'tiqadi abinda kai yi imani waja'alu lillahi shuraka aljin ay i'taqadu anna aljin shuraka lillah sannan kuma wani lokaci kalima ta ja'ala tana nufin hukunci akan abu alhukmu wato bishai'i ala shay'i ko hukuncin nan ya zamanto ingantaccen hukunci ne ko hukuncin nan ya zamanto hukunci ne na banza inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin zamu yi masa wato zamu mayar da shi hukuncin da muka yi masa ya kasance daga cikin mi daga cikin manzanni ko kuma wa ja'alu lillahi wannan aya da muke magana akan ta wannan ja'al na sanyawa hukunci da abu akan abu su dauki wannan rabo su hukunci su ce rabo ne na Allah kaga hukunci ne batil wancan kuma hukunci na Allah hukunci ne wanda yake ingantacce to me yasa muke kawo wannan saboda musan wani lokaci ja'ala tana nufin ma ka fara abu ja'ala yazhabu sai ya fara tafiya shine malamai sun kai malaman gauri suke kira haduwa ya hadu yana tafiya me nan ma'ana ya kama jikinsa gaba daya ya hadu akan abin da zai yi to dan haka dalibin ilimi yayi hattara kalima a cikin alqur'ani ya san wanne ma'ana take iya dauka sannan ya bada wannan ma'anar kai zai je ya fassara alqur'ani ba daidai ba ina fatan kun fahimce ni ala ayyati hal wa ja'alu lillahi sun sanya ma Allah waɗansu malaman tafsiri sun kace ja'ala nan tana ta'addi zuwa ga maf'uli guda dan haka ba a buƙatar maf'uli na biyu kenan wa ja'alu nasiban shine wato maf'uli na farko sun sanya rabo sai ya zamanto lillahi ga Allah kenan ja'alu lillahi muta'alliqina da ja'ala da mimma zara'a na abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta shi ma shi da alaka ne da ja'ala an gane ko min alharsi wal an'ami nasiban sai zamanto min bayaniya ce tana bayanin nasib da sun kasanya ma Allah subhanahu wataala wadansu malaman tafsiri sun tafi cewa a'a ita ja'ala anan tana buƙatar maf'uli guda biyu kaga daga nan an samu matsala sai wadansu malamai suka ce shi min ma zara'a nan ba muta'alliki na da ja'ala ba a'a maf'uli ne nashi kenan wa ja'alu lillahi to sai zamanto ya zamu kaddara shi tunda min ma zara'a jaru wal majrur ne sai mu ce mustaqarran مما ذرأ من الأنعام واتو من الحرث والأنعام نصيبا sai zamanto mustaqarrar din an shafe shi ke sun sun sanya wani abu tabbatacce ga Allah subhanahu wata'ala nan min sai ta zamanto tab'idiyya ce mimma zara'a min al-harth wal an'am na daga abinda Allah subhanahu wata'ala ya halitta min al-harth na daga tsiro wal an'am da kuma dabbobi me yasa wannan aya ayoyin aka jero su saboda a nuna maka cewa hankalin mushrikai hankula ne waɗanda sun gurɓata domin sun sanya wani abu sun danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wanda bai dace ba kalima ta alharf tsiro amma wani lokaci ana nufin almahruf abinda ake wato nomawa alqur'ani bai taba amfani da ismul maf'ul ba ya kawo shi wato akan wannan suna kullun alqur'ani bai cewa almahruf alhali ko nan abinda aka noma ne ko abinda aka dasa aka girba amma alqur'ani bai taba kawo shi ba shine suke cewa al'adl saboda tana yiwa in ji malaman balaga kalima ta almahruf ta danyi nauyi sai kawo alharf زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث بيتي المحروث والنسب na fata an fahimce ni dan haka dai sai ya kira shi al-harf an yughdu ala harfikum in kuntum salimin shi ya dan su malamai suka ce al-harf wani lokaci ana amfani da abin tsiro amma ana nufin wurin da ake noma sai zanto kamar wajen malaman da suke cewa akwai wato majaz na ana nufin majazi al-muhimmu dai sun sanya ma Allah subhanahu wata'ala wato abin nan kaso mimma zara'ana daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta sanusi ba mu littafin nan da can baya mimma zara'a na daga abinda Allah subhanahu wataala ya halitta zara'a da zalun ne abinda ake ce ma zal zara'a ya halitti abu kamar ka ce khalaqahu duk da yake wani lokaci in an yi amfani da ita wajen da ba wajen ubangiji ba ana nufin abu ya haɓaka shi yasa kalima ta zara'a tana nufin ni tana nufin halitta abu ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس ذرأنا أي خلقنا أنقالكو فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه يا هلتيكم ده هكا كلمة ذرأ ذرأ تنرجم وتذرأ تنرجم هلتا أما سكاي هترى دومين أكوي ذرأ دعين da zayun ko zaira da ra'un da ainun shi ko wannan zara'a yana nufin noma a fara'aitum ma kuntum tahrusun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un to kaga dalibin ilimi in bai san wannan ba sai yaje ya banna sannan in anka ce za'ara da alhamza ta zo tsakiya ya koma kamar ruri ko kukan zaki to ya zamu yi dan haka wallahi a yi hattara da yadda kalmomin larabci suke saboda wajen ba da ma'ana wani lokaci ka a tafi a ba da wata ma'ana wadda ba ita ba zara'a tana nufin halitta zara'a min ma wato waje alulillahi min ma zara'a min alharfi wal an'ami nasiban azzar alharfi shine azzar'u wash shajar abinda ake nomawa ko abinda ake tsinkowa na itace wani lokacin kuma gonar da ake noma sai a kira ta alharf an gane ko alighdu ala harfikum in kuntum sarimina to menene dalilin wato bayanin da yasa waɗannan ayoyin suka zo suka yi bayanin wannan abin da suka aikata to sai malamai suka yi bayanin asbabun nuzul akwai bayani daga ibnu abbas radiyallahu anhu da kuma qatada ibnu ashur ya kawo shi a cikin at-tahrir wa tanwir yace kanu idza jama'u zar'a sun kasance idan suka hada az-zar' abinda suka noma fa habbatir rihu sai iska ya tashi ko iska ta tashi فحملت من الذي لله إلى الذي لشركائهم أقروه إن إسكا تتاشي تتلو كربوان الله إلى الذي لشركائهم زواغ أبن دسونك كيفا تيما أبا بمبو تسو أقروه سيسو تبتن لشي سيسو شيكي نباب مطلع تاغر بوان الله ياتي تكين نقومك وانا نو problem وقالوا إن الله غني عنه سيسو تي الله يا ودا تدوانا وإذا حملت من الذين شركائهم إلى الذي لله ردوه أما إسكا تتوكينا allolinsu, ababen bautarsu ko abubuwan bautarsu ko gumakansu sai in ta kai shi a cikin na Allah sai su ɗauko su mayar da shi wa idza halaka mali asnamihim idan abin da suka keɓe ma gumakansu halaka ya halaka bi qahtin ta hanyar fari akhadhu badalahu min mali Allah sai su ɗauki na Allah su mayar wajen gumaka wala yaf'aluna zalika fi malillahi amma inna Allah na halaka babu wani matsala no problem an gane ko wa idan fajara min saqiyin ma ja'aluhu lillahi fasaha ila malil ladhi lil asnami tarakuhu idan in fajara ya fashe ko kamar abin da ya fashe na ruwa misali na Allah in ya je can cikin na wajen nasu to shi kenan sai su bar shi wa idan fajara min saqi malil asnam idan ya fashe na ruwa misali ko dam ko wani abu malil asnami na guma kansu fa dakhala fi zar'il ladhi lillahi in ya shiga cikin na Allah sadduhu sai su tari wa kanat wa kanu idza asabatuhum sana an gane ista'anu bima ja'aluhu lillahi idan fari ya same sunan sana ba ana nufin shekara ba ana nufin shekara mai tsanani walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun ista'anu bima ja'aluhu lillahi sai su dauko na Allah fa anfaquhu ala anfusihim sai su ciyar akan kawunan su wa aqarru ma ja'aluhu li shurakaihim li shuraka sai su bar na allolin su ba su taba shi wa idha halaka alladhi ja'aluhu lillah idan wanda suka sanya ma Allah ya halaka qalu laysa li alihatuna buddun min nafaqa sai su ce ba makawa sai mun samu abin da za a ciyar an gane ko wa akhadhu alladhi ja'aluhu lillahi fa anfaquhu alaiha idan gumakan su ya halaka sai su dauko na Allah su ciyar ga allolin su wa idza ajdaba alladhi lillahi idan na Allah kuma ya samu fari wa kasura alladhi li alihatihim amma wanda annan wato gumakan su ya samu yawa qalu sha Allahu Allah ya so azkal ladhi lahu kenan law sha Allah da Allah ya so azkal ladhi lahu da ya tsarkakar da nashi kenan tunda Allah ya bar nashi ya lalace Allah bai ruwa ba magana ta kare shi ko Allah ya fa'alu ma yasha'u ko ba haka ba sai ayi ruwa gonar boka sai a kin ruwa gonar mallan ba ruwan Allah haka yaso dan haka ba dole bane don wannan su ce wai shikenan fala yarudduna ala ma ja'aluhu lillahi shay'an min bali alihatin ba su dauko wannan Allah su wato na guma kansu su cike a wajen na Allah su mayar da shi fa qawluhu fala yasilu ila Allah mubalaghatan fi sawnihi yace da an kace fala yasilu ila ba zai kai ga wajen na ubangiji ba fi sawnihi min an yuqal limalillahi ba su ma barin ya isa kenan da ya fara tafiya ba ba su dauka su kai ba a'a ba za su barin shi kai ba li'annahu idza kana la yasilu in ba a bar shi ya kai ba fa huwa la yutraku idza wasala bil aula kenan in ma ya kai din ba za su bar shi ba to kaga wannan bayani daga ibnu abbas yayi muna bayanin abin da ake nufi da waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harth wal an'ami nasiba an gane ko al'ada ce ta jahiliya fa qalu hadha lillah hadha lillahi sun kace wannan na Allah ne malamai sun kace to na an kawo amma ba a haƙi adadi nawa suka ba Allah ba shin Allah nawa gare shi cikin rabon da suke yi don saboda ba a bukata ana son dai a nuna maka ga aikin da suka yi an gane ko da suka ce haza an gane ko rabo wannan shine na Allah wa haza li shurakaina wannan kuma shine na allolin su wannan ishara ana yin ta ne lokacin da ake yin rabon shi yasa haza kin nan shi wanda yake yin rabon lokacin ya san abin da yake yi hadirun lahu fi dhihnihi an gane ko to sai aka ce nan ba Allah subhanahu wataala ya zage su akan rabon shi ba a'a saboda rabon mushrikai da sun kai kun san ƙarya da gaskiya in sun ka haɗe to ba a ƙaryatawa duka ba a gaskatawa duka yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi in ƙarya da gaskiya suka haɗe sai a ce duk ƙarya ne a'a ƴan qur'ani yunus sun samu matsala an yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya waɗansu hadisai sai suka ce duka mu watsar da su kuskure ne ba usulubi bane faƙalu haza lillahi wanda sun kace na Allah ne ai dama na Allah ne ko ba haka ba amma wa haza li shuraka'ina to nan ne wanda suka ɗauka suka ba goma kansu shine ba gaskiya ba kullun in kana magana to kai kokari ka tantance inda gaskiya take idan magana duk ƙarya ce kace ƙarya ce idan duk gaskiya ce kace duk gaskiya ce idan sashe ƙarya ce sashe gaskiya ne ka tantance wanne ne gaskiya wanne ne ƙarya to shine abin da ya muna wuya a wannan lokaci idan masoyinka na magana komi ka ce haka ne idan makin kana magana ka ce duka ƙarya ne kaga bai yi ba Allah subhanahu wataala bai yarda da wannan ba ka duba Allah ce wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda sun ce lan tamassana an-nar wuta ba za ta shafe mu ba illa ayyaman ma'duda sai ɗan kwanaki kaɗan to kaga sun kore wuta ba za ta shafe su sai ɗan kwanaki to Allah bai kore za ta shafe su ba ɗan kwanaki sai tabbatar da cewa wutar za ta shafe su bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kenan ya bambanta tsakanin maganar da suka faɗa ya tantance abin da wanne ne gaskiya da wanda ba gaskiya ba in ba mu yi haka ba wallahi za mu yi wahala sosai shi ne yanzu mutum in yana magana kan makin shi kai tsaye zaka gane in yana magana kan masoyin shi zaka gane musamman cikin tsarin mu na rayuwa Allah ya muna tsari irin wannan faƙalu haza lillahi suka ce wannan na Allah ne bi za'mihim ko bi zu'mihim azzamu malaman larabci suke cewa da malaman tafsiri al-i'tiqadul fasid shine abinda dan adam yayi itikadi ya kudurta wanda yake mummuna ne aw lil qarib min al khata ko abinda yana kusa ga kuskure babu tabbaci shine azzam malaman zauri suke cewa riyawa yan riya magana wanda ka faɗa da baki babu wani dalili imamul kisai ya karanta bi zu'mihim ita ce lugha ta bani asad wasu laraba da ake cewa bani asad ba ana nufin ƴaƴan zaki ba irin wanga zaki ko da ke ƴaƴan ce dan zaki in dai mutum ne ka san ba dan zaki bane ko ba haka nan bane dan sarki ne ake ce musu ƴaƴan sarakai sai a ce wani dan zaki ne ai kai kai kanka ka san ba wancan zaki ake nufi ba to bani asad kenan wato su suke cewa wato zu'um da larabci sauran qurra guda tara tunda Imam al-Kisa'i shi kadai karanta shi ko sun karanta bi za'mihim kamar yadda yake rubuce a cikin Al-Qur'anin da yake hannunku kada ka ji wani mutum ya karanta fa qalu hadha lillahi bi zu'mihim kace kuskure ne in in dai kai ba masanin ilmul qira'at bane kai hatara saboda yana daga cikin abin da muke son mutane su yi hatara musamman yanzu zamanin WhatsApp da internet da kuma satellite da wane ne zaka ji an kawo wata qira'a ta wata kasa baka san wannan qira'a ba sai ka ji mutum ya ce a yawan abin kuskure ne ba kuskure bane zu'm shi ne wato kuskure waɗansu wato wannan ita ce lugata ta mutanen hijaz waɗansu malamai suka ce da azzam da azzu'um duka ma'anarsu ɗaya waɗansu malamai suka ce ai an ce azzamu masdar ne in kuma an ce azzu'mu wato ana nufin sunan ƙarya ne ƙaryar ita da kanta wallahu ta'ala a'lam fa qalu hadha lillahi bi za'mihim suka ce wannan na Allah ne bi za'mihim sai Allah ya kawo shi ce bi za'mihim an gane ko to nan riya wadda sun ka yi ba wai dan sun ce lillahi ba a'a wa hadha li shuraka ina nan na sun kariya dan babu wani abu face na Allah ne shi dukkan abin da ke cikin sammai da kasai da abin da muka sani da abin da ba mu sani ba na Allah ne kenan bi za'mihim ba yana da alaka bane da lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un komi na Allah ne qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahidul qahhar to don haka bi zamihim yana da alaka da abin da zai zo baya waɗansu malamai suka ce wannan alba'u lil mulabasa ce in an ce mulabasa shine abin da ya cuɗanya daga wani abu daga allibasu ne in kana mutalabbisan biha inji mai akhbari ko ba haka ba shine wato wannan magana ta cuɗanya da ƙarya zance ne suka faɗa amma ya cuɗanya da ƙarya shine almulabasa waɗansu malamai suka ce a'a wannan ba'un bi ma'ana min ai min za'mihim yana daga cikin ƙaryace-ƙaryacen da suka kirkira suka jingina zuwa ga Allah waɗansu malamai suka ce a'a sababiyya ce in an ce sababiyya dalilin abu bi za'mihim ay li ajli za'mihim saboda ƙarya kawai sun ka zamna mutum ya ci ya koshi kawai ya kirkiri ƙarya ya jingina ta zuwa ga Allah Allah shi mu tsari fa qalu hadha lillahi bi za'mihim sun ka ce wa hadha li shuraka'ina wannan kuma na gumakan mu ne fa ma kana li shuraka'ihim duk wanda ya kasance li shuraka'ihim na allolinsu fala yasulu ila Allah ba zai isa zuwa ga Allah ba balle ma a bar shi in ya kai wa ma kana lillahi amma wanda anna Allah fa huwa yasilu ila shurakaihim to shi yana isa zuwa ga gumakansu lafiya launi sun ce Allah ganiyun ne to waye kamata a bauta ma ai alganiyu shi kamata a bauta ma ba alfaqiru ba tunda ko mutum in kaga mutane suna yawan yusul da bi me suka gani akwai bayani da kaga ana girmama mai kuɗi da mai mulki to akwai sharuɗa guda biyu dole na ake girmama su kashi tis'in cikin ɗari masu girmama masu mulki da kashi tis'in cikin ɗari na masu girmama masu kuɗi akwai dalilin da suke mutunta su saboda mai kuɗi kana tsoron kayan matakka tana da ciki na wata takwas babu rago in kun ɓata da shi ka san da shi kenan sai dai ka bar gari tun da mun ɗauke ragon suna in babu shi abin kubiya ne ko ba haka ba shi ko mai mulki yana iya sa a kargame ka amma in kaga mutum na girmama malami mafi yawanci don Allah ne malam dai bai da kudaden da zai baka sannan malam bai da sojoji bai da yan sanda in ka ga dama ka girmama shi don Allah in baka ga dama baka bari gare ka ta kari wa ma kana lillahi fa huwa yusulu ila shurakaihim Allah ce sa'a ma yahkumun sa'a yayi muni ma yahkumun abin da suke hukuntawa wannan fi'ili na sa'a shine wato an kawo shi fi'ili ne an kawo shi don saboda a nuna abu ya munana da shi da bi'isa duka ma'anarsu ɗaya abin nan ya munana ma ya hukumuna abinda suke hukumci ma waɗansu malamai suka ce mausula ce ai sa'allazi ya hukumunahu abinda suke hukumtawa yayi muni sai an ka shahi aidus sila dan ya kamata a ce hu sa'allazi ya hukumunahu hukmuhum shine al-makhsus bi zammi hukumcin da suka yi ko ko ja'aluhum an gane ko abinda suka sanya domin ja'alu lillahi da ma yahkumuna duka abu guda ne abinda suka sanya shine hukuncin su Allah ya kira shi hukunci inji malamai saboda mi saboda wato kamar akwai nau'i na walakantarwa da wawaitarwa domin mutum yayi hukunci akan abin da bai da ilimi akan sa kaga ko irin abin da mutane suke yi kenan yanzu kai hukunci akan abin da baka da sani akan shi ya kamata mutane su bare irin waɗannan abubuwan waɗansu malamai suka ce makin nan nan tamyizi ce sa'a ma yahkumuna ai sa'a hukman yahkumuna yayi muni hukuncin da suke yi sai zamanto al-makhsusu bi zammi ma biyu ce an shafe ta daya kenan sa'a ma ma yahkumuna sai aka shafe ɗaya daga cikin su waɗansu malamai suka ce wannan mu yayi muna nisa to wannan shi ake kira qismatun ziza kenan kaga a dauki mummuna a ba Allah kamar yadda suka taima Allah cikin abubuwa da dama suka dauki ƴaƴa maza suka ba kansu suka dauki ƴaƴa mata suka bawa suka ba Allah ko ba haka nan bane kaga wannan ai mummunan rabo ne Allah ya ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahuna وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون سنة التي ألكم الذكر وله الأنثى التي تلك إذا قسمة ضيزة وأن الربون وأن يكي ربون كورا وما شيء أكي سمى ربون كورا با كو ربون دونا أكوي وتكسى ذلك سوى إن كاو وأن تكين لتافين المطالعة نمتان الليبيا suka kawo ta wani rabo ne an kai wanda yake rabon yana da ban mamaki to ya kamata in kawo mutane shi al-mutala'a alhaditha lil mahrat as-sanawiyya juz'i na 1 da na 2 da na 3 dalibi da yake son ya sallarci wannan za su taimaka mishi qismatun ja'ira bari ku ji labarin ta rabo ne wanda yake na zalunci qala rajulun min ahli al-basra wani mutum ne daga cikin mutanen basra yace qadima ilaina a'rabiyyun min al-badiya wani balarabe ya zo mana daga kauye balaraben kauye fa anzaltuhu sai na saukar da shi a gidana wa kana indi dujajun dujajun jam'i ne da ad-dajajatu ana cewa dajajatu ana cewa dujajun an gane ko da jajat jam'u ta'anis ne ko muannas as-salim dujaj kuma takfir ina da masu yawa walim ra'atun ina da mata wabnani ina da ƴaƴa maza guda biyu wabnatani da kuma wato ƴaƴa mata guda biyu fa qultu imra'ati min hada ga wannan mata fa qultu imra'ati nace ma matata ko nace da matata badiri ki gaugawa washwi lana dujajatan ki soya mana wata kaza ko ki gasa mana nan da an kace meshwi da faransanci washwi shikenan wa qaddimiha ilaina a kawo mana ita linata ghazza biha da saboda mu ci bari ku ji rabin da za a yi falamma hadara al-ghada'u lokacin da abinci ya zo jalasna jami'an muka zauna ana wa imra'ati ni da matata mutum biyu kenan ko wabnaya da ƴaƴana guda biyu wabnataya da ƴaƴana mata guda biyu wal arabiyu da balarabi balarabin kauye fa dafa'na ilayhi dajaja sai muka bashi ko muka tunkuɗa mishi shine za a ce da Hausa ko ko muka miƙa mishi wannan kaza wa qulna lahu iqsimha bainana karaba tsakankanin mu wa nahnu nuridu an nadhaka minhu yace muna son mu yi dariya mu ga yadda zai rabu fa qala la uhsinu alqisma balarabe kawai ce ni ba ban iya rabu ba fa in raditum bi qismati qasamtuha bainakum amma in kun yadda zaraba qulna fa inna narda muka ce dun mun yadda fa akhadha ra'sa dajaja sai dauki kan kaza fa qata'ahu sai ya cire wa nawala lihi sai ya bani wa qala yace ar-ra'su lir-ra'si kai ana bada shi ne ga kai wa akan gida mai gida ko ai shugaban kasa an sanya mai suna ar-ra'isu daga ra'sul amri na ko yace to kai mai gida kai ga naka ha wa qata'a al-jinahayn sai ya ɗebe fikafikai guda biyu wa qala yace al-janahani libnaini za a ba diya saboda su an matsayin fikafikan uba ثم قطع الساقين سيتشر كفافوا وقال يتي الساقان لابنتين سوكو ƴaƴanka su yadda ce a ba waɗannan kafafin guda biyu thumma qata azzamika da zayun da mimun da kablasan da alif baki ko fifa alif na fifa iya kuma su baya mai kamar ya'un shine aka ce ma azzamika sun ka ce mambatu zanabi ta'ir inda gashi yake fara fitowa kenan can wajen abin da dubura wa qala yace al ajuzu lil ajuzi al'ajuzu baya wajen abin nan kama abin da ake cima duwawu lil ajuzi ita mata sun da ajuz ke sai a bata al'ajuzu sun makara a zauru lizza'in abin da ya saura ya kamata a bar mu baku ba a kazar da jajata bi asiriha sai ya karɓi wannan kaza gaba ɗai wasu hira min nasu ya izgiri da mu kun ji rabu ko ya ce falon ma kana algadu gobe kultum limra'ati sai na ce ma matata ishwi lana hamsa da jajatin to a gasa muna kaza biyar falamma hadara alghada alghidha kina alghadha lokacin da aka kawo abinci shine alghidha qultu lice iqsim bainana ya arabi to yau raba tunda guda biyar ne qala yace inni azunnu annakum wajadtum fi anfusikum ni ina zaton kamar kun samu wani abu cikin ran kuma ana kun yi hushi shine wajadtum anan qulna lam najid fi anfusina ba mu samu wata damuwa ba ba damuwa faqsim to yau ka raba qala yace uqsimu shaf'an am witran shin kuna so in raba su shafa'i shafa'i ko witri witri in an ce shafa'i abin da yake biyu witri abin da yake daya haka ne ko ba haka ba kamar yadda muka kawo cikin tafsiri ina ganin cikin bada misalai muka yi kuskure muka ce shafa'i da witri kamar annabi Isa da Maryam ko ba haka ba muka ce annabi Isa shi ya kamata a ce wato ya zamanto witri sauran mutane su zamanto shafa'i to ina ganin na juyar da misallan to lokacin gyara yayi tun da mun tuna aka ce balarabe ya raba shikenan qulna iqsim witran muka ce iqsim qul naqsim witran kenan ka raba kai witri witri tun da yazo an kawo guda biyar fa qala sai yace anta kai mai gida wamra'atuka da matarka wa dajajatun da kaza daya ku uku kike ga kaza daya kun gane abin nufi aiko yace wara ma ilaina bi da jaja sai jefa muna kaza daya wabnaka ƴaƴanka guda biyu wa da jajatun da kaza sun zan uku salasatu wara ma ilaihi ma bi da jaja yace wabnataka ƴaƴanka guda biyu mata wa da jajatun da kaza salasatu su ko su uku wara ma ilaihi ma bi da jaja thumma qala yace wa ana ni wa da jaja tare da kaza biyu da salasatu mun kasance uku kun ji kismatun diza ko wa akhadar jaritaini ya rike kaza biyu sakhir min nasi wato ma'ana yana mun rainin wayo fara'ana wa nahnu nanzuru ila dajajatihi sai ga muna kallon shi da kaza biyu fa qala yace ma san guruna ya anka kuke mai irin wannan kallon la'allakum karihtum qismatal witri halan dai ba ku son rabon da an kai na witri witri al witr al witr ko yace to la yaji'u illa hakaza uku an kace witri witri da ai dole sai uku uku don bai yiwa a samu abin nan fa halakum fi qismati shaf'i in wannan ba tai muku ba to ai ta shafa'i shafa'i ko ba haka ba abinda za su kasance biyu biyu biyu ko biyu ko hudu ko shida ko takwas ba shine a witri ba to bari a yi ta kulna muka ce na an muka ce to eh ai haka fa damma dajaja ilaihi sai kamo kajin gaba ɗaya zuwa gare shi addujaj kenan thumma qala yace anta kai uba wabnaka da ‘ya'yanka biyu sun zan nawa, uku ko, wadda jajatun da kaza arba'atun to ku hudu ku koma nan gini. Wara ma ilai nabi da jaja kan amur kaza. Sun makala ya ce wal ajuzu ita ko matarka, wabna ta ha da ‘ya'yanta guda biyu, wadda jajatun da kaza arba'atun su ko su hudu. Wara ma ilaihin nabi da jaja sun makala ya ce wa ana ni wa salatu da jajatin da kaza guda uku arba'atun mu ko mu hudu. Wa zamma ilaina salatu ya ce wa zamma ilaihi salatu sai dauki kaza guda uku. wa rafa'a yadayhi ila sama sai ya daga hannun shi wa sama yace wa qala yace Allahumma ya Allah lakal hamdu Allah godiya ta tabbata gare ka anta allamta na Allah kaka ba mu sani wa fahamta na ka ba mu fahimta kun ji rabon balarabe ko to shine ake cewa rabon kura yanzu da an ba da kuɗi in malamai aka ba irin haka ne zaka gani wajen rabon wajen rabon goro da abin nan in an zo wajen suna kun ga irin fitinar da muke gani ko ba haka ba can kuma wajen yan siyasa haka ne can in an kaba wani miliyon hamsin sai ya zo ya raba makasta miliyon guda su yi ta kuwa shi ya ɗauki ashirin da hudu ko ba haka ba haka ne ake yi ana so a kawo wani abu cikin ƙasa sai turawa su zuba miliyar ko ba haka ba ko misali mu ce biliyan ga wanda ke fahimtar biliyan sai a bada miliyar misali ne ya ɗauka sai wasu su ja ɗari tara shi na sama ɗari tara zai ɗauka sai ya jo homo wani ɗari shi ko wancan ya ja hamsin ya jo homo na ƙasa haka za a yi duk sai abin ya lalace kismatun ziza don haka Allah shi mu da tsari zalunci dai abu wanda bai da kyau shi yasa ƴaƴanka ƙanana ka rinka jin su kana koya musu adalci wa junansu sai ka kawo abu sai ka ce araba in an kai kuskure sai kana nuna musu abawa ne abawa ne saboda su saba amma in ba haka ba za su zan ɗan kaza in ka samu kidangi Allah shi mu da tsari wa kazalika zayyana likasirin minal mushrikin وكذلك زين لكثير من المشركين وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون malaman tafsiri sun yi saɓani a matsayin wannan kafin ta kazalika domin tana nufin tashbihi a kamanta wani abu da wani abu ko ba shi bane harfin tashbihi a wajen malaman balaga a wajen malaman nahau kuma harful jarri ko ba haka ba muhammadun kal asadi kaga an shabbaha muhammadu da asad an gane ko wajen shabahi shine ash-shaja'a ko al-iqdam kenan alkafu wajen malamin balaga shi ba ruwa ne da wasali sai ya ce maka harfu tashbihi amma malamin nahu sai ya ce maka muhammadun kal asadi alkafu harful jarri in za a baka a cikin annahul wadih sai a baka harafi shida ko bakwai amma a cikin alfiya sai ka zo ka ce guda 21 saboda in an baka 21 tun farko rikicewa zaka yi shi yasa al ilmu bit tadrij sai an bi kadan kadan waɗansu malamai suka ce ita kazalika kamar haka tana da alaka da abin da ya gabata shine mai jalalain yace kama zuyyina lahum ma zukira kamar yadda aka wato zayyana musu aka kawata musu abinda ya gabata na abubuwan da suka aikata ko ba haka ba domin shaytan ya kawata musu abubuwa da dama wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama yaftarun kenan kamar yadda aka kawata musu abubuwan da suka gabata na shirka da ƙaryace-ƙaryace da ta'addanci to wato zayyana li kasirin minal mushrikina qatl auladihim waɗansu malamai suka ce a ita wannan kafin ba ta da alaka da abin da ya gabata ma'ana shi qatl auladihim kashe ƴaƴansu da suka yi shi na aka sifanta da kashe ƴaƴansu domin abu in yayi muni bai da abin da za a kamanta shi da shi sai dai a ce shi da kanshi shi a shi kamar yadda aka cewa kai a kai as-safahatu menene as-safahatu wauta kasmi hasila rusi tana kamar sunanta babu wani abu wanda ya wuce ta balle ma a kamanta ta da shi kun gane wannan ko shi yasa tashbihin nan yana da abin nan wa kadhalika kama haka kenan kamar abin da ya gabata koko kamar yadda wato shi wannan abin yayi muni zayyana li kathirin min al-mushrikin ya kawata ga da yawa daga cikin mushrikai malamai nan suka ce li kathirin da yawa daga cikin su ba dukan su sun kasance suna kashe ƴaƴan su ba kaga adalci na Allah kullum muna bayyana wannan kaga bai ce lil mushrikina ta ce a li kathirin min al-mushrikina ga da yawa daga cikin masu shirka bai ce dukan su ba mu ko sai a ce duk in dai baka son mutane to magana ta kare zayyana li kathirin min al-mushrikina wato suka kawata ga da yawa daga cikin mushrikai shuraka'uhum wato abin shirka su waɗanda suke tarayya da su an gane ko sun kawata musu kashe ƴaƴan su kaga wato abu ne wanda yake ba mai kyau bane to zayyana li kathirin min al-mushrikina shuraka'uhum su suka kawata musu to waɗan mine ne shuraka'uhum shuraka'uhum na aljannu na shaydanun aljannu su suka kawata musu ko ko shuraka'uhum masu gidajensu waɗanda suke kula da gumakansu suna suka kawata musu wannan ko ko gumakansu ne suka kawata musu to ta hanyar bautar gumaka tunda gumkin ake bauta ma shi gumkin ba shi ya kawata musu ba amma ta hanyar shi aka samu wannan sai a danganta abin izuwa gare shi annabi ibrahim ya ce rabbi innahunna adlalna katiran minan nas gumaka sun batar da mutane amma gumki ai ba shi batar da mutane ba su suka zama to sanadiyyar fitinan mutane suka bata to yana in mun ce shaidanun aljannu suka batar da su su suka yi musu wannan wahayi sai zamanto tsakanin gumki da abin nan da shaidani mutu wato akwai wasu daya in muka ce a'a mutanen suka batar da su shugabannin nan shirka su ashraka'uhum anan sai ya zamanto wato akwai wasu su mutanen sun fitunu da gumaka kenan sai da aka samu mutane tsakanin mutane da aljannu sannan aka samu mutane batar tana da mataki mataki kenan danganta batar zuwa ga shaydanun tabbasu suka batar da su amma kuma shin an samu mutum tsakani ko ba a samu tsakani ba to wannan nan ne za a dangantawa zayyana li kaseerin min al mushrikina qatl auladihim su kashe ƴaƴan su saboda tsoron abubuwa da dama waɗanda bayanin su zai zo ina fata an fahimce ni ko dan mace tana kama abin nan kumya cikin abin nan nasu ko in an yi yaƙi wani lokaci za a kama su ko ta kai ka ga neman taimako ko ba haka ba sai ka taimaka idan ƴaƴa suka yi mai yawa shine abin da ake so a ce mutum kada ya abin nan an gane ko ko wani lokaci mace ta zamanto ta fifita mijinta akan babanta kamar da cikin tarihukan su da suke kawowa wato waɗanda suke tarihai tarihi ne da larabawa ba sanadi bane ba wata riwaya ce wanda a cewa ingantatta bace an gane ko suna kawo wannan ko dan tsoron talauci wala taqtulu auladakum khashyata imlaq wannan alqur'ani ya tabbatar da shi ko ko dan talauci ya sauko ma wala taqtulu auladakum min imlaq duka dai alqur'ani ya zo da shi bayani zai zo an gane ko ko ko dan su malamai suka ce a'a saboda in an haifi marce wani lokaci in ta zo zarqa zarqa ita ce mai ido kamar wato abin nan bulu ko bula ko ko kuma an haifi mace wato barsha barsha ita ce wadda ta kasance tana da launi daban-daban shine ake ce ma badda badda inji wadansu kamar tana da digo-digo a jikinta sai su ga alamun kamar akwai wata matsala ko shaima shaima'u shi ne sun kace allati laha shama wanda tana da ballo baki kun san mutum a wani lokaci yana da ballo baki wanda suke yara suke kira dan Allah ko ba haka ba dan Allah ake kira shi shaima'u daga shayima yashyamu an gane ko ko kuma ta zaman to rasha rasha sun kace al-khafifatul ajuz wadda kamar batan naman duwawu zalla inji malaman zauri sun kace so koyo to dan haka ga in aka ga mace tana da wannan sai su yi shu'umci daga dabi'ar halittar da Allah subhanahu wataala mata sai su kashe ta an gane ko zayyana likasirin minal mushriki na qatl auladihim wadansu malaman tafsiri suke cewa a'a a cikin riwayoyi imamul mubarrid a cikin littafin sa al-kamil ya kawo wato tamim an gane ko lokacin da nu'man ibn al-munzir ya nemi taimako gare su suka ki bashi taimako sai ya tura dan uwansa ya yake su ana kiran shi rayyan sai wannan rayyan ya zo ya dauko dabbobin su ya kamo ƴaƴan su saba zarari saba az-zarari shine zurriya su da matansu an gane ko to lokacin da daga baya suka je suka neme shi dan Allah ka bamu matan mutum da ka kwace dukiyar mu tunda in ka cika a bada duka ba za su baka ba sai sai ce to duk wanda ta zabi mahaifinta an gane ko ta koma zuwa ga mahaifinta wanda kuma ta zabi mijinta ma'ana kenan wanda yanzu take a hannunsa ba matsala to sai aka samu wata daga cikin su an gane ko ibnatu qais bin asim sai ta ce ita ta zabi mijinta za ta zauna tare da shi to wannan yasa sai larabawa suka ɗauki wannan al'ada to wannan kissa ce imamul mubarrid ya kawo a matsayin cikin adab kuma an kawo ta da siga ta kila an ce to amma wasu sai suna kawo ta kamar wani abu ne wanda yake tabbatacce wanda haka ba dole bane mutum ya tabbatar da wannan kissa akwai kissa wanda imamul bukhari ya kawo ta asma bintu abi bakr diya abubakar radiyallahu anhu yayar aisha ummul mu'minina radiyallahu anha ko anhunna take cewa akwai wanda ake kira Zaid bin Amr bin Nufayl yuhyi al-mau'uda duk matan da yarinyar da za a turbude sai ce ku bani ita an gane ko ni zan dauki nauyin ciyar da ita sannan kuma cikin tarihin Larabawa an ruwaito Abdul Muttalib kakan manzo sallallahu alaihi wasallam yayi alƙawari in Allah ya bashi da ƴaƴa guda goma an gane ko idan suka kai suka balaga suka kai inda za su yi yaƙi tare da shi to zai ba zai ba da ɗai ga gumakansu an gane ko zai ba da ɗai ma'ana sun kai goma an ce duk lokacin da aka mishi haihuwa suna mutuwa sai ce to in sun kai goma yanzu kuma suka yaƙi tare da shi zai ba da ɗai to da suka kai goma sai ya zo zai cika alƙawali ya kira ‘ya'yansa ce mu je da suka je aka ce to da aka halba tun da suna da kibau hubal shine shugaban wato gumcinsu yana cikin ka'aba sai kibiya ta fita da sunan abdullahi baban manzo sallallahu alaihi wasallam cikin sira suna kawo shi sira ne ba abu ne wanda ake tabbatar da shi amma kafin jahiliya abubuwan da sun kasance suna aikata domin waɗannan abubuwan zancen jahiliya ne muke yi shi kenan sai rasa yadda zai yi shi ko yana son abdullah sai ce to ya za a yi sai aka ce to akwai wata bokanya a haibar ku je ku tambaye ta sai ta ce to ku ɗauko yanzu shi wannan yaron da kuma wato abin nan raƙumi guda goma in kun halba idan sunan raƙumi goma ya fita sai ku yanka su sai ku fitar da wannan yaro idan kuma bai fita ba sai ku ƙara raƙumi goma kaji haka aka kama yi sai suka kai raƙumi ɗari ko da aka halba sai sunan raƙumi ɗari suka fita sai yanka raƙumi ɗari ya fitar da wato abdullahi kaga da da dewa gare sharrin in dai haka ma wannan kisa ta kasance ashe da mun tafka asara mai girma domin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wannan hobal na banza da yohi وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليرضوهم malamai suka ce jamhurul qurra sun karanta zayyana likathirin minal mushrikina an gane ko qatla auladihim dan Allah sai da dawo shuraka'uhum wato cikin wannan guri zayyana fi'ili ne wanda yake da bukatar fa'ili kenan zayyana shuraka'uhum su waɗannan shuraka'u su ne fa'ili su suka kawata likasirin minal mushrikina ga da yawa daga cikin mushrikai qatla auladihim su kashe ƴaƴansu sai ya zamanto shi qatlu wato an yi idafan masdar tunda kashewa zuwa ga al-maf'ul abinda aka kashe amma akwai qira'a ta ibnu amir wadda ibn amir shi ya karanta wa kadhalika zuyyina zayun tana dhamma li kathirin min al mushrikina qatlu sannan kuma auladahum shurakaihim to wannan qira'a tana da matsala kuma bayanin ta yana da kyau saboda ɗaliban ilimi in an ce zuyyina li kathirin min al mushrikina an kawata qatlu kina an kawata kashi auladahum sai ke zamanto an yi idafan masdar an gane ko zuwa ga fa'ilihi domin auladahum shi maf'ulun bihi na da masdar shi ko shuraka'ihim a qira'a ta ibnu amir wa kadhalika zuyyina likathirin min al-mushrikeena qatlu auladahum cikin qatlu akwai ismul fa'il ko kuma damiri wanda bai maida shi auladahum shuraka'ihim sai ya zamanto an yi idafa shi ne qatlu shuraka'ihim kenan su suka kashe su ma'ana ko ta hanyar su aka kashe su su suka kawata wannan abin to waɗansu sai ka ji sun ce wannan qira'a ba ta inganta ba malaman tafsiri ma manya wasu zaka iske sun yi abin nan in an ce idafa masdar aiki suna ana iya jingina shi zuwa ga wanda ya aikin ko wanda an ka aikin zuwa gare shi bari in dan fito muku da abin kusa qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum kace ubangiji na ba zai kula da ku ba laula du'a'ukum in ba dan du'a'ukum ba to nan du'a'u musa addu'a ake nufi shin du'a'ukum wasu ka ce idafatul masdar ila fa'ilihi ne laula du'a'ukum iyyahu in ba dan da kuke roƙon Allah ba wadan suka ce a'a laula du'a'ukum in ba dan da Allah ya kira ku ba ya turo manzanni da bai damu da ku ba kiran yana nuna Allah ya damu da ku shi yasa ya turo manzanni wannan shine qatlu auladihim ko an ce idafa zuwa ga fa'il zuwa ga maf'ul domin ɗaliban ilimi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai imamu zamakshari sai ce wannan qira'a ba ta yi ba alhali ko mutawatira ce daga manzo sallallahu alaihi wasallam qira'a tana da sharadi an gane ko kuma qur'ani shine hujja akan malaman nahwu ba malaman nahwu sune hujja akan alqur'ani ba sannan kuma ibnu atiya yace wannan qira'a ta yi nisa domin bai dace a ce ba wato a kawo ce ashe zuyinil ayi fasl tsakanin qatlu da shuraka'ihim marmakon a ce qatlu shuraka'ihim auladahum sai a cire a kawo qatlu sannan aka auladahum sannan kuma aka shuraka'ihim suka ce wannan bai yi ba kuma wannan ya tabbata kira'a daga manzo sallallahu alaihi wasallam ibnu jarir at-tabari shaykhul mufassirin yace wannan kira'a la astajizuha ban halatta ta ba a ce zuyina li katirin min al-mushrikeena qatl awladi alhali ibnu amir ɗaya daga cikin qurra guda ashara wannan riwaya ta tabbata zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin kira'a tana buƙatar sharadi guda uku ibnu al-jazri ya kawo su fa kullu ma wafaqa wajhu nahwin ya zaman to ƙira'an nan tana dacewa da wata huska ta nahu ana iya irabinta domin duk abinda ba a iya irabi ba larabci bane wa kana lirrasm ihtimalan yahwi kuma ya zaman to rubutun da sahabbai sun kai qur'anin yana iya doka shi da maliki da maliki sun rubuta maliki to babu matsala in ka zo ka sa alif maliki za ta shiga wa sahha isnadan kuma sanadinta ya inganta yace huwa alquran wannan shi ake kira qur'ani wa fa hadhihi thalathatul arkan waɗannan sharuɗa ne guda uku وحيث ما يختل شرطا فاعتقد شذوذه لو انه في السبعه da zaran ba a samu ɗaya daga cikin waɗannan uku ba to qira'a ta zama to shazza to wanga qira'a ta tabbata mutawatira ibnu amir shi na cikin qurra'ul ashra dan haka sai mu ce mai imamu zamakhshari da ibnu jarir at-tabari da suka da ibnu atiya wato waɗansu malamai malaman tafsiri ne malaman qira'at bane in an zo cikin fannin da ba su yi nisa a ciki ba sai su yi suka sai sai mun yi hasara da irin waɗannan abubuwa ina fata an fahimce ni ibnu jarir at-tabari don tafsiri yayi nisa shi yasa sai ka gane malam wane ya san fanni kaza amma fanni kaza bai da karfi dan kai je ya kada ka cikin rami ba duk malami ne yake san fannunuka daban-daban ba mun fahimci wannan kuma akwai karkatan malami dole kowane ne mutum tunda ba annabi bane zai iya yin kuskure to sai ka fahimci malam wane yana da alaka yana da adawa da malam wane kiran ba duk maganar da ya faɗa akan shi ba za a karbi ta ko ko malam yana da karkata zuwa ga abu kaza shi ne su kira shakhsiyatul muallif ya kamata ɗalibin ilimi yayi bincike akwai in mutum yana so zai iya bincike kan ka gane ɗabi'an malami lokacin da ya rayu matsalolin da ya rayu da su ibnu hazm yana yawan kai malamai hari amma saboda an konar da littattafan shi kaga dole yayi mi dole ya gaba da malamai ina fatan kun fahimce ni shi ya sama ibnu ashur a cikin muqaddima inda yazo wajen basmala suna al-ismu shin ya ya samo asali daga al-wasmu an gane ko wasu ce daga al-wasmu ne alama ne wadansu kuma malamai suka ce a ba daga al-wasmu wani daga as-sumu ne daukaka ibnu hazm duk ya kama waɗannan malamai gaba ɗaya buɗe musu wuta yace ta kallama bi baza'atihi da magana da take mai nauyi saboda dama ya saba da irin wannan ina fatan ko fahimci wannan wajen malaman hadisi da imamu hakim da imamu ibnu hibban sai a ce maka suna da tasahuli wajen cewa wane siƙa ne wane ba siƙa bane domin suna cewa wane siƙa ne amma ba su taɓa rayuwa da shi ba kuma babu wani dalili kaga sai kai hattara kakkai aiki da wato ibnu hibban ya ce wane siƙa ne yana daga cikin abin da kamata gani shi ko ibnu al-jawzi an ce yana da tashaddud nan da ya ce ma hadisi maudu'i alhali kuma tana ba maudu'i bane to yana da kyau ka karanci rayuwar malami ka san wannan malami ya karkata zuwa kaza ko yana da hushi ko yana da kaza abubuwa ne ana bukatar su wani zamani ne in rayu in ba haka nan ba dan ibnu tabu jarir tabari ya ce la astajizuha kai ba sai ka je ka ce la astajizuha alhali ibnu jarir tabari wannan riwaya ce da ta tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba dan ana nuna sun yi kuskure bane a saboda addini ne ba dan mu ilimin mu ya kai inda za mu fito na fito da waɗannan malaman bane saboda wani bai fahimtar wannan to a takaitan takaitawa dai wa kadhalika zayyana li kathirin min al-mushrikeena qatlu awladihim su kashe ƴaƴan su shuraka'uhum ababen wato abin nan tarayya su li yurduhum sun yi wannan don su halakar da su wadansu malamai sun ce li yurduhum don saboda ƙarshen al'amari za su halakar da su amma shaidanun hakikatan niyyar halakar da su ne suke yi domin su shaidanun sun san abin da suke tura su zuwa gare shi ba abu ne mai kyau da haka ba dole bane sai an ce wannan lamul lamul aqiba bace a aliyur duhum sun yi haka dan su halakar da su wal yalbisu alaihim dinahum dan su rikitar musu da addinin su shine li yalbisu alaihim dinahum na allabsu lamun in tana da fatha shine fi'ili na wato abin da rikitarwa in kuma an ce allubsu an kai mata dhamma ya koma sanya sutura labisa saw saw ko ba haka ba kuma in an ce allubsu da sa'un ya koma zama ga wuri ka tabbata fama labisa an ja'a bi ajlin hanif kadiba cikin at-tadribat al-lughawiyya na farko na Sheikh Abdul Latif Shuwairif ya kawo yadda zaka gane in harafi ya canza ma'ana tana iya canzawa kadan ne daga cikin littafin da zan baka amma ina wani sai ya ce shi ba ruwa ne da wannan kawai dai zai fassara al-Qur'ani liwal yalbisu alaihim dinahum sun yi haka dan su halakar da su wal yalbisu alaihim dinahum dan su rikitar musu da addinin su su yi ikhtilafi an gane ko su rikitar da abu nan dinahum suka ce kamar asnaful batil ne abubuwa ne na banna a ciro wannan banna ta itikadi a sanya ma Allah kaza a sanya ma Allah abokin tarayya a sanya ma Allah kaza a yi ma Allah ƙarya sai a haɗa su sai a yi maka addini a baka waɗansu malamai suka ce a liyalbisu alaihim dinahum suna da addini baƙaya ta hanafiya tun zamanin Isma'il an gane ko to sai suka zo suka haɗa musu gaskiya da ƙarya shine liyalbisu alaihim dinahum magana ce guda biyu walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya so da bu su aikata haka ba an gane ko kai hattara kuma can wata aya ta gabata walau sha rabbuka ma fa'aluhu can rabbuka ne nan ko walau sha Allah dan abu ne mai wahal da hafizin alqur'ani can an kalli ar-rabbu Allah shine wanda yake al-khaliqu al-mudabbir al-malik nan ko an ce walau sha Allah saboda nan kuma ana zancen shari'a ne ka gane cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa kenan waɗannan duk soki burutsun ka watsar da su walau sha Allah da Allah subhanahu wata'ala ya so ma fa'aluhu ba su aikata wannan ba an gane ko shin ma fa'aluhu sun shi shedanu su ne ma fa'aluhu wawun tana koma zuwa ga shedanu shuraka'uhum an gane ko koko za ta koma zuwa ga almushrikina sai malamai suka ce a to ai su almushrikina zayyana li kafirin min almushrikina su ne suka kawata su kuma mushrikai qatlu sun kai to in kace walau sha Allahu ma fa'aluhu da Allah ya so su shedanun da ba su kawata musu ba in ka bai da zamiri zuwa ga mushrike walau sha Allahu ma fa'aluhu da Allah ya so da ba su kashe ƴaƴansu ba ina fatan an fahimta domin fa'alu din nan an faɗi ayyuka guda biyu hu din nan kuma zai ɗauka shin alqatl ko at-tazyin dukkan su zai ɗauki guda biyu da Allah ya so da ba su yi shirka wato ma'ana ba su kawata musu ba su shaytanun da waɗancan waɗanda shaytanun mutane da suka kawata ma waɗancan mutane kuma walau sha Allahu ma fa'alu da Allah ya so da su mushrikan ba su kashe ƴaƴansu ba an gane ko fadharhum Allah ce ka bar su nan kacewa ne ba ana nufin a bar su ba su ci gaba da aikin banna kamar mutum da kace barshi in an ce barshi akwai abin da ake nufi ko ba haka ba fadharhum Allah ce ka bar su wa ma yaftarun da abin da suke kirkirawa me yasa aka ce kirkira shi ne suke yi domin nan ƙarya ce an ce ka bar su da abin da suke kirkirawa domin aikin da suke yi ƙarya ne amma kuma sun danganta shi zuwa ga Allah shi yasa an ka ce ƙiran ƙarya dan Allah subhanahu wataala ce wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alayha aba'ana wallahu amarna biha qul inna Allah la ya'muru bil fahsha ataquluna 'ala Allah ma la ta'lamun da haka wannan shi ne yasa ce fadharhum ma yaftarun ka bar su da kirkire kirkiren ƙaryar suke yi ma Allah domin za su aikata aika aika su su ce Allah ya ce ka san wayo to mutum bai sun jingina banna zuwa gare shi shi yasa da an yi aikin da bai da kyau to in an je neman wanda ya yi shi ba za a samu ba ko ba haka ba shi yasa ake cewa baka da ubangida sharri bai da ubangida ko shi da ubangida da an cewa ya kashe mutum sai ka ji tsit waye sata tsit waye ƙarya tsit amma yin aikin alkhairi ne fa in ba mutumin alkhairi da mutumin sharri malam bahaushe ya ce na ƙwarai na kowa mugu sai mai shi yanzu idan kuna da wani mutum wanda yake mutumin kirki ne mai sadaka da an ce wani ne sai ka ce a dan gidanmu ne dan jihanmu ne dan kabilanmu ne dan kaza ne da an ce akwai wani kasurgumin barawo sai ka ji an yi cin ba mai so sai in ta kama dole ne da a ce a dan usuwa ne na kai wani hawan su hakan nan na kwarai na kowa mugu sai mai shi Allah ya shirye da mu lokaci na tafiya ana makaranta wannan aya wa qalu hadhihi an'amu
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون wannan aya ci gaba ne da bayanin abin da suke yi aya ta farko ta nuna banna da suke yi an gane ko wajen arzikin da Allah ya ba su na noma irin yadda suke yin rabo wanda bai dace ba sannan aya ta biyu ta nuna bannar da suke yi na arziki na ƴaƴa da anka ba su can arziki na noma ne waja'alu lillahi mimma zara'a min al-harthi wal an'am wannan aya ita ko tana nuna ta biyu da ta zo ta nuna bannan da suke yi akan ƴaƴan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su an gane ko to yanzu ita ko wannan aya wanda za ta zo za ta nuna bannan da suke yi na danganta abin kuma zuwa ga Allah ina fata kun fahimce ni kenan can ta'addanci a cikin abin noma ka ji matsalar shirka bata barka ko ina sai ta halaka ka abin noman da kan noma sai kayi shirka da Allah ƴaƴanka da Allah ya baka sai ka ji kayi shirka da Allah kayi abin da bai dace ba kayi banna sannan kuma bayan haka hatta da ubangiji sai ka jingina abin da bai dace zuwa gare shi ba shi yasa Allah ce wa qalu sun ce hadihi waɗannan lokacin da sun kai ishara hadihi shi wanda ya ishara din lokacin ya sani ai mu ba mu sani ba ko hadihi sun ce an'amun waɗansu dabbobi ne an gane ko akwai wasu dabbobi da suka keɓe waɗanda Allah ya bayanin su ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakin alladhina kafaru yaftaruna 'ala Allahi al-kadhib wa harfun da abin noma shine harf mun yi bayani kan shi asalin al-harfu shine wato abin nan noma hijrun sai sun kace abu ne wanda yake sha an sha makancin shi asalin sa mahjurun ne qira'a wadda ta tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga qurra guda goma shine wato hijrun ayi mata kasra amma akwai riwayoyin da musu inganta ba ko a larabce ana iya cewa hajrun ana iya cewa hujrun ayi wato ayi ma ha'un fatha ko ayi mata dhamma ba qira'a ce wanda take ingantatta ba sai dai a bada istishhaj wajen cikin larabci kina ana iya cewa hijr hajr hujr dukkan shi masdar ne amma kuma abinda ake da shi mahju shine abinda an ka sha makanci wa yaquluna hijran mahjura la yat'amuha sun ka ce to sha makanci wanda an kai babu wanda zai cin wannan illa man nasha an gane ko sai wanda muka so bi za'mihim ko bi zu'mihim min ciki sai ya karanta bi zu'mihim da riya wasu da suka yi wa an'amun waccan sun yanke wato ba za a ci ba ta hanyar ci kenan la yat'amuha illa man nasha sai wanda muka so malaman tafsiri suka ce sai wanda muka so mata wato maza kenan ba mata ba domin nan ba su barin mata su ci wannan wa an'amun akwai kuma wani nau'i shi ko hurrimat zuhuruha sun haramtar da a hau bayanta an gane ko to buskawa ya haramta ba sai malamai suka ce Allah subhanahu wataala suka jingina ma wannan domin dalili iftira'an alaihi kirkira ƙarya suka yi suka yi ma Allah kenan sun ce harrama Allah zaharha amma ba su kawo shi ba wa an'amul la yadhkuruna ismallahi alaiha akwai dabbobin da ba su ambaton sunan Allah in za a yanka waɗansu malamai suka ce a'a ba a yarda ma a danganta su zuwa ga Allah waɗansu malamai suka ce a la yadhkuru nasmallahi alaiha ba sa barin aje aikin hajji a saman waɗannan dabbobin na fata mu domin an hau dabba za a yi mi za a yi talbiya za a ambaci sunan Allah amma wannan ta'wili ne dake ba'id ma'ana dai ba su yarda ba in za a yanka a ambaci sunan Allah akan waɗannan dabbobin shine zance mafi fitowa a fili la yadhkuru nasmallahi alaiha iftira'an alaihi wato ba su ambaton sunan Allah dan wato kirkira abin nan ƙarya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wataala ce sai jihim bima kanu yaftarun da sannu Allah zai sakanka musu daga kirkirkirin da sun ka aikata wannan aya tana dan sauran bayani kadan dan ya kamata mu dakanta saboda lokaci ya kare kuma yau ranar farko ce abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh